وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى wannan gari na megatari a jihar jigawa najeriya a wannan yammaci a wannan la'asariya kuma a wannan unguwa mai albarka a gaban yan uwa masu albarka zan yi amfani da wannan dama don yi mana wasu nasihu gaba-gaba kamar haka wanda insha Allah ina fatan za su taimake mu magana ta farko ita ce yi wa Allah godiya akan dukkan abin da ya yi maka godiya wa Allah akwai wacce ake yi da baka a ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ana bin bawa bashin ya yawaita buɗe bakinsa yana cewa ya gode wa Allah ya gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah saboda ita gode wa Allah dalili ne na ya ƙara maka ni'imar da kake ciki ku riƙe wannan a matsayin ƙa'ida duk wanda yake yawan yi wa Allah godiya to Allah kuma ya yi alkawarin zai daɗa ƙara masa wadata bisa wadata rufin asiri bisa rufin asiri la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya ce in har kuka yi min shukura kuka gode min wallahi sai na ƙara mu idan ku kuka yi min butulci na baku na baku na baku amma ba ku nuna kun gode ba to lalle azaba ta mai tsanani ce a gare ku kamar ayat tana nuna ƙin gode wa Allah akan ni'imar da ubangiji ya baka dalili ne na gamuwa da azabar Allah tabaraka wa ta'ala kuma a rayuwar mu ta yau da gobe ko dan adam ne kake tare da shi kake masa mutunci kana masa isani amma baya godewa baya da godiyar Allah kuma baya yaba abin da kai masa gashi dan Allah ka masa amma sai ka ji ana cewa ka ai wani butulu ne ai ai wani butulci ne da shi sai ka ga baka sha'awar ka ƙara bashi wanda ka bawa wanda in ka bashi yana nuna ya gode ya yi murna ya yi addu'a watakila ma har ya yi tukuici ga wanda aka bawa abu to walillahi masalul a'ala Allah shi ne babba jagora ba yana baka ne dan kaza dan kaza ba yana baka ne dan shi ubangijinka ne amma duk da haka Allah ya ce a gode masa idan ya yi yanzu kai da kai nake wace godiya kai wa Allah akan lafiyar da ya baka irin ka mutum nawa suke kwance a asibiti amma wace godiya Allah kaiwa wani ya taba ce ya ce wallahi malam ka ganni sai na shekara guda ban sha panadol ba shekara cir wai ko ciwon kai ko wani abu ya ce wallahi shekara guda nake ban ɗauki ƙwaya na afa ba amma akwai wani irinka ya fi ka kuɗi ya fi ka kaza ya fi ka matsayi kullum duniya sai ya sha ƙwayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba mala a cikin mutane suna nan da yawa wanda bai isa kwana ɗaya bai ɗauki ƙwaya ya afa ba kai ka ce wannan ƙwayar ita take rike shi idan ko ya kuskure kwana uku bai sha maganin da likita ya rubuta masa ba to wallahi sai dai a ji shi a gadon asibiti amma kai yanzu haka kake ba haka kake ba amma ba ka yi amfani da damar da ubangiji ya baka ka gode masa kan masa bauta ba ba kai ba wani yana nan wallahi riga guda ɗaya da zai je sallar juma'a ba da ita wannan rigar da kake ganin ta tsumma ta banza da kake gani kai yanzu kana da ita bila adadin barkace a least rigar ka guda uku ko hudu ko biyar amma wallahi wani malam a garinku ne riga ɗaya ce yake da ita ko kwaya biyu kuma su ma ba na kirki ba ba na kwarai ba amma wani al- wani godiya kai wa mahaliccinka da ya maka wannan ni'imar wani sahabi ana magana akan kaya da sutura da za a je masallaci a yi kaza a yi kaza a cikin hadisi ya ce yau a lokacin annabi waye ne a cikinmu yake da riga guda biyu ma sahabbai sun yi rayuwa a zamanin annabi ba duka ne suke da riguna biyu ba da yawa an ruwaito cewa idan mutum kaga baka gan shi a masallaci ba rigarsa ce ta yi datti suturarsa ne ya yi datti ya karɓi aran zanin matarsa ya wanke nasa ya zauna ya jira wataƙila wannan dalilin zai sa a ranar ba gan shi a masallaci ba ko wani abu saboda ba yi da wani tsumman da zai iya sa ya rufe asirin ya je masallacin annabi amma dan Allah al'umma annabi Muhammadu yanzu mu ba Allah tsallakar da mu wannan rayuwar ba amma waɗannan mutane fa da ake faɗa fa sahabban annabi ne tare da annabi suka rayu sukan gindin maganin kat suna tare da shi akwai mutumin da aka bani labari cewa kai da kansa ya gaya mu cewa aini malam bana maimaita riga ai duk rigar da na sa ta sau ɗaya a duniya na sallame ta yaya haka ya ce an in ya tashi yin ɗinki yana yin ɗinki ne wajen set 400 duka duka shekarar gaba ɗaya kwana nawa ne a ciki ba 300 ne da 60 ba to yakan sa a ɗinka masa 400 har da na zaman gida da waye waye waye waye da sauransu ko irin wani wata ran zai buƙaci saka guda biyu ma da safe ta yi gumi da yamma ya canja ya ce shi ba a masa wanki da guga shi kai ne wahalalle za ka zo kana wanki da guga miskinin bawan Allah duk rigar da duk tsadarta in ya saka ta a rana ɗaya ya sallame ta da haka kawai tattara su yake yi ya ba wasu kaga wannan ni'ima ce amma abun tambayan ya gode wa Allah a cikin mutanen kafa akwai wanda fa kowace riga da motar da kalan motar da yake hawanta a wannan ƙasar Najeriya da ake cewa ana cikin talauci ba abinci ba abin sha ana kuka babu babu babu a cikin mutanen ka akwai wanda wala in ka gan shi da mota to za ga irin rigar ce shi ma musulmi ne kuma yana nan amma wace godiya aka yi wa Allah a yayin da muna da irin waɗannan mutane kuma asibitocinmu ba magani muna da irin waɗannan mutane ana koro 'ya'yan talakawa daga makaranta sun kasa biyan kuɗin school fees muna da irin waɗannan mutane masallatanmu muna yin sallah babu inji ba janareto muna da irin waɗannan mutane motocinmu na da'awa na wa'azi na ƙungiya sun tsaya ba a amfani da su saboda babu kuɗin gyaran inji babu kuɗin sayan taya babu babu babu babu babu amma mutum ɗaya a cikinmu zai iya zuwa biki ne zai yi na ƙanwar matarsa ko na ƙanwarsa ko na 'yarsa wallahi sai ya kashe naira miliyan talatin arba'in wata ɗaliba ta take cewa malam a mana addu'a zan yi tafiya na ce ina za ki ce wallahi zan je in siyo gadaje ne na yarinya za mu aurar a ina a dubai na ce zan ajiya gadan auren sai kin hau jirgi kin je dubai ta ce malam ai ba gadaje masu kyau a najeriya na ce duk gadajen da ake da su ta ce wallahi babu malam shirme ne kawai ai gado sai dubai na ce yanzu dubai din zaki je na nawa zaki saya ta ce akwai na miliyan goma ɗaya za mu sai na miliyan bakwai ɗaya za mu sai na kaza kujeru za mu sai mata na miliyan sha biyar wannan za mu sai kaza malam ka da ake wasa da kuɗi kai kana nan miskini kana kukan talauci wala wannan labarin malam sai kaga kamar wasa yanzu wanda ya san harkar kuɗin dariya ma suke ce lallai malam bai ma san ai wannan kuɗin kaɗan ne gado kawai yarinya ya shekara sha bakwai sha takwas da za a aurar da ita za a je a kawo mata katako daga dubai na miliyan goma sha biyar kuma tsiyarsa malam duk girman gadon nan dukkensa ka san me sai kuma an shimfiɗe shi da mayafi kuma aikin banza kenan a sai gado mai tsada kuma a ɗauki mayafi a lullube adam kuma duk tsiyarsa sai ka sai masa katifa wannan fa a cikin ɗaki yake a rufe ɗakin a lullube ba wanda yake ganin wannan gadon sai matar gidan sai mai gidan ka tara wannan kuɗin ka ajiye su yanzu wanda yake da wannan damar wace irin godiya ya yi wa mahalicinsa kuma yaya ya tuna da mabukatan shi wanda suke rayuwa ba mamaki yanzu wani ya tura a je a sayo yarsa irin wannan gadaje da wannan bajinta ta kudade kuma wallahi watakila uwarsa tana ƙauye tana zaune tana cin tuwon dawa da yawa suna nan sun shiga birni idan su ya buɗe sun samu jajayen mata sun aura amma sun baro uwarsu a ƙauye tana cin tuwon gero miyar kuka suna nan in ka tsargu da kai nake me ya amfanin wannan arzikin da wannan wadatar baka taimaki iyayenka ba baka tallafa masa ba to gabar magana ta farko ina so in ce da ku wannan al'ummar tawa tana da karancin yi wa Allah godiya shi yasa Allah ya jarabe mu da halin da muke ciki kai ma na gaya maka duk mutumin da kana bashi kana bashi kana bashi baya appreciating baya nuna ya gode ya gode gobe in ka zo sai ka ce baran baka ba ba sai ka mai bayani ba kawai zaka ji a ranka ma bara ka bashi ba to Allah ma ya ce in kun gode mun in ba ku in kuka yi butulci kuka ki ku gode zan muku azaba shi kan mamakin bara ba sai ya azabtar da kai saboda ya baka ka ki ka nuna godiyar Allah akan abin da ya baka ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu hadisi cewa man la yashkurin nasa la yashkurillah duk wanda baya yi wa mutane godiya in sun masa mutunci to ba zai gode wa Allah ba nana Aisha wata ran ta ga annabi ya tashi yana sallah da daddare yana hawaye yana kuka kafarsa ta kumbura tana furtsar da ruwa ta ce ya rasulallahi yanzu ka zo ka ɗora wa kanka wannan wahala kai da Allah ya yafe maka kai da Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza hamdu alhamdulillah na gode wa Allah shukura kuma ta hada da alhamdun da kuma yi wa Allah bauta ma'ana ka yi aiki da gangan jikinka don ka nuna ka gode wa Allah damar da ya baka ba ya baka lafiya ba to rinka zuwa sallar jam'i shi ma nuna Allah godiya ne ba ya baka lafiya ba rinka zuwa masallacin juma'a da wuri kai ta zikiri kana abauta Allah shi ma nuna wa Allah godiya ne ba ya baka rufin asiri kana da aikin gwamnati kana yi ba to rinka zuwa kana gaida mahaifiyarka ka taka da kafa rinka zuwa kana kaza kana kaza ma'ana shukura din da ake cewa shukura shukura yin aiki da gangan jiki dan ka nuna wa Allah ka yadda ka ji dadin abin da aka yi maka shi ma ana bukatar mu rinka yi akai akai dan Allah ya tsare mana ni'imar mu abin da ya ba mu ya dawwama in ba haka ba mutum zai waye gari yana rayuwa cikin matsi cikin kunci cikin damuwa wannan nasiha ta ta farko ku zama masu godewa Allah ushkurullah la'allakum tashkurun la'allakum tashkurun manzo Allah ya tashi yayi sallah da daddare har kafarsa ta kumbura tana zubar da ruwa yayi wannan ba don biyan sa za a yi ba a'a wai dan ya nuna wa Allah shi mai godiya ne ga Allah ta'ala da haka idan Allah ya baka ‘ya'ya to cikin godiyar Allah ka kai ‘ya'yanka masallaci su rinka sallah ka kai ‘ya'yanka makarantar islamiyya su hada ce ƙur'ani idan Allah ya baka arziki rinka cire hakkin dukiya hakkin arziki shi ma godiya ne wa Allah ka bayar yanzu kai da ana hanawa kai Allah ya baka kai da Allah ya zo ya ɗauka ya baka ba ku yi zaman yarjejeniya ba ba a teburin fa agreement da understanding kuka yi da ubangiji ya dauka ya baka ba haka kawai ya tulo ya baka amma kai kuma ba za ka dauka ka ba wani ba haka ake yi kai Allah ya ta baka ya ta baka kai kuma ba za ka ba wani ba yanzu wani wallahi sai ya ce maka ya shekara biyu bai ba da sadaka ba ya ɗauki dai kuɗi a aljihun sai ce gashi ya ba da sadaka wallahi bai yi ba baya yi ko abincin da yake ciyar da iyalinsa a dole ne kawai yake ciyarwa da ya samu dama da bai zai ba wannan abu na farko kenan abu na biyu yan uwana ina muku nasiha ku nisanci shirka da duk abin da zai kai mutum ga shirka wannan shine gabar magana ta ta biyu shirka abin da ake nufi da shirka wato yin tarayya da Allah hada Allah da wani a duk duniya ba abin da Allah ya ki irin shirka me yasa saboda shi yayi duniyar gaba daya dan me yasa za a gayyato wani a bashi matsayi irin nasa mahalicci tabaraka wa ta'ala Allah ya ciyar da ku kuma ku je ku yi wani godiya ta ciyarwa ba Allah ba Allah ya baku arziki kuma ku ɗauka wai wani ne yake baku arzikin ba Allah ba Allah ya baku lafiya ku je ku tsuguna gindin kabari kuna neman ya baku lafiya Allah ya baku mulki amma ku tafi gurin bokaye ku ne India ku ne China ku ne Niger ku ne Chadi ku ne kaza kuna neman mulki bayan Allah ya ce kulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير amma mutum zai zo ce wai yana neman mulki bari ya tashi ya tafi ya je wajen boka kaza ka je bokan da baya jin yarenka wai a wajensa kake neman ya baka mulki daman wani yana bada mulki ba Allah ba duka waɗannan dangi ne na shirka yau fa a cikin al'ummar kafa akwai wanda yake zuwa ya je tsuguna ya roƙi kabari in yana da buƙatar haihuwa daman ashe kabari yana ba da haihuwa kabari matarka ta zama bakarariya amma ka je ka roƙi kabari ba ba ba ba ka roƙi Allah ba ai Allah ne mai bayarwa كاف آية عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا سي النبي زكريا فهب لي من لدنك وليا الله كباني طوفا يا كاماني ina jin tsoron in na bar duniya abubuwa na za su tozarta za su wulakanta ga matata ta zama bakarariya ta tsufa ni tsufa ita tsufa fa habli ya Allah ka bani min ladunka daga gare ka waliyan wanda zai jibinci al'amari na bayan na mutu da magaji kenan yarithu ni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ka bani dan da zai gaje ni ya gaji ali yaqub ka sanya shi ya zamanto yardaje ya Allah a'a ashe a wajen Allah ake neman haihuwa hajiya yaya kika gaba ki haihuwa ki tafi wajen boka alhalin annabi zakariya yana fahabli min ladunka waliya alaji yaya ka zama bakarare baka haihuwa duk ka kara ɗe boka ya kasan nan wai haihuwa kake nema a gurin su shi kansa ba bokan haifarsa aka yi yaya za a yi ba ka nema a wajen Allah Allah ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya aka ce an yi masa an karba wani abu sai Allah kafin ma a samu dan an gaya mai za a same shi za mu yi maka mun maka bushara yace anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balagtu min al-kibri itiya قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا كوي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا كوي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أزوا قرش وهل الشاهد أنبن الله ياشي قبك آتا أما ورن ويقوم وجن الله don haka nuna buƙatar abin da Allah ke bayarwa ka je ka nema a wajen wani ba Allah ba shirka ne Allah shine Ar-Razzaqu Allah shine mai azurtawa duk wanda ya je ya nemi wani ya azurta shi ba Allah ba yayi shirka kuma wallahi malam duk inda dan adam yake son ka zama mai kuɗi wallahi bai sai mai da kai mai kuɗi ba sai Allah ya ga dama sau da yawa mutum zai zo ya zama attajiri mai arziki mai kuɗi yana son ubansa a yi ya ta tura wa ubansa a yi masa kaza a yi masa kaza amma Allah bai rubuta mai ba haka uban nan zai mutu yana talaka sau da yawa uba baya iya azurta ɗansa uwa ɗa bai isa azurta ba ya azurta ta ba sai dai Allah da haka a wajen Allah ake nema ba a wajen wani Allah ba kuma ba a roƙon kabari duk inda kabari ya kai da girma da matsayi mai kabarin bai isa a roƙe shi ba don da ya isa a roƙe shi da ya kamata ya hana kansa mutuwa ai duk wanda ta kuskure masa ya mutu ai shi ba kowa bane a wajen Allah ba wallahi shi ba kowa bane inda ya kai wani hadda bayan ya mutu za a je a roƙe shi to da bai mutu ba ai yanzu wanda ya fi kowa daraja wanda shi ne ake ce da shi ya fi kowa ya fi kowa a wajen Allah shi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya hana a je kabarinsa a roƙe shi har wanda suke zuwa umara su je shabbaki su je gindin kabarin manzon Allah suna daga hannu Allah ya rasulullahi a bani haihuwa ya rasulullahi a bani arziki ya rasulullahi a bani jari ya rasulullahi a'a manzon Allah ya ce idza sa'alta fas'alillah inda zaka tambaya to tambayi Allah in dai zaka roka roki Allah wa idza sta'anta in zaka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimakon Allah ta'ala Allah ne ake roka Allah ake neman taimakon sa ba dai wani dan adam ba amma mutum ya je tsuguna gindin kabari yana kiran wani ba Allah ba wannan shirka ne قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ya ce yanzu waɗanda kuke kira ba Allah ba ku nuna min me suka halitta a sammai ko ƙasai ma za khalaqu min al-ardi ko sun hada ƙarfi ne da Allah wajen halittar sammai ku zo min da wani littafi ba wannan ba da ya ba ku dalili ko ya ba ku hujja cewa ku je ku kira wani ba Allah ba in dai gaskiya kuke faɗa yace wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba kuma wanda zaka kira din har kiyama ta tashi da zaka yi ta kiransa kai ta kiransa wallahi bai zai amsa ba yanzu da zaka je gindin kabari kana cewa mai kabarin tanko ne tanko tanko tanko tanko tanko in duniya za ta tashi wallahi ba zai ji ka ba yanzu akwai rashin hankali da ya wuce ka je ka samu wanda yake cikin kabari kai ba baka sani wataƙila dukansa ake yi ko kashi ake baci kuma ka je kana roƙonsa in ma za ka roƙa ai sai ka roƙi mai rai in ma har ya halatta ka roƙa amma ka je ka roƙi kabari baka da bambanci da mai zuwa ya roƙi gunki ba kafiran da mushrikai da mutum zai kafe gunki malam shi ba zai je daji ya saro itacen ya sassaki gunkin da yake bauta mai ji rashin hankali na kafiri ji rashin hankali da dabbanci irin na kafiri mutum ya je ya saro icen darbejiya icen ɗorawa ya sassaki allansa ya kafe shi ya sa masa kusa ya tokare shi kuma ya zo wai washe gari ya ce a ba mu ruwan sha a ba mu abinci a ba mu jari akwai rashin hankali da ya wuce wannan mutum ya je ya samu dabino dabino ya markaɗa dabino ya haɗe shi ya haɗe shi ya haɗe shi wuri guda ya yi mutum mutumi da shi sai ya zo ya ajiye shi yana cewa a ba mu abin da za mu ci ga abinci nan kuma kana roƙon abinci abinci idan talauci ya kama su gari ya zama ya bushe ya yi karkam sai ya je ya samu kafaɗar allah nasa sai ya ɓantare ta sai ya kai gida su je su ci su sha ruwa ya sake dawa ya kira wallahi masu allan dabina na a tarihi ake faɗa in yunwa ta yunwa sai su cinye allolin wannan wani allah ne ka cinye shi kuma yanzu yanzu itace idol gunki gunki ka zo kana bautar gunki wani bature an nuna shi a wata ƙasa ko a australia ne kowace ƙasa ne lokacin corona ɗin nan aka nuna shi a falonsa da gunkinsa a falonsa a kan center table ɗinsa da yake bauta masa sai ce tun daga shi corona ta zo ta dame mu a ƙasashenmu bari roƙi allah na ya kori corona na a garin nan ya roƙe shi ya roƙe shi corona ce kisa take ya roƙe shi sai mutuwa ake ya roƙe shi sai mutuwa ake kaga bature ne wallahi wata rana da ya zo da wani makami ya samu gunkin nan ya rinka dukansa ya ce banzan bazara ashe ƙarya kake yi ma na roƙa na roƙa inda kai Allah ne da gaske kana yi ai da ka warkar da mu daga corona na a gidansa ya ga wani ya mutu corona wani ya mutu corona ga kuma Allah a gabansa akan teburinsa yana roƙonsa bai biya mai bukata ba wallahi aka nuna ƙarara aka yi bidiyonsa sa ya faffasa gilasan gidan ya faffasa gunkin gaba daya ya sassare banza kawai ya zubar da su faja'alahum juzadan kawai wannan shine abin da annabi ibrahim ya gaya wa mutanensa ya ce da su ku daina bauta wani ba allah ba annabi ibrahim allah ya jarrabe shi baban shi azara mutum ne mai bautar gunki ka duba wani ikon allah ya yukhrijul hayya min al-mayyit allah ya fitar da rayayye daga matacce kamar ƙasa da ta bushe yanzu duk ƙasa a mace take amma da Allah ya zubo ruwa da Allah ya zubo ruwa in ta sha ta ƙoshi sai ta fitar da rayayye to Allah yakan iya kawo uba da bai damu da addini ba sai ya fidda ɗansa kuma mahaddacin ƙur'ani baban annabi ibrahim ya sha umartansa ya ce ka je ka bauta gunki ka je ka yi sassaƙi gunki ka je ka yi kaza sai ce a'a baba إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا زو من ilimi abin da bai zo maka ba ni annabi ne ka bi ni in shirya da kai hanya ta daidai ashe da zai iya kiran ubansa ya masa wa'azi ashe ba laifi bane da yayi wa baban shi wa'azi ashe ba laifi bane da yayi wa ubansa nasiha ko yawa mahaifiyarsa nasiha ga annabi Ibrahim yana yi wa babansa wa'azi ashe ba mamaki da aka ganshi akan hanya wacce take ta daidai ta shirya alhali uban kuma yana kan bata da yawa mutum yakan zo ya haifi da ya fi shi salaha wannan ba wani abu ne ba ko ba ka haifi da ya fi ka imani ka haifi da ya fi ka qur'ani ka haifi da ya fi ka ilimi yace ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya babana karfa ka bauta wa shaytan lalle shaidan mai saba wa Allah ne kai zaka zo kana bauta mai saban Allah a can cikin suratul an'am annabi ibrahim yana yi wa baban shi wa'azi wa iz qala li ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yanzu kai babana za ka zo ka riki waɗannan itatuwa a matsayin alloli abun bauta gare ka itace gumaka kana bauta musu kai lalle babana da kai da mutanen garin nan naka kuna kan bata Allah ya jarrabe shi malam za ka yi mamakin masu bautar gunki wata ranar na yi tafiya mun je wa'azi can kwatano togo a wannan dai kasashen sai aka nuna mana teku ruwan teku a togo ne a lome hanyar zuwa lome da muka je gurin tekun nan muka ga ikon allah muka ga ruwa malam sai hawayenka ya zuba ka ce lalle akwai allah ka ga wannan ruwan tun da aka yi duniya duk wanda ya zo wannan gurin haka ya tarar da wannan ruwan ba a taba zuwa an ce an ɗebe wani ruwa an canja shi ba shi ɗin ne dai kuma bai tsaya ba yana ta motsi ya je ya dawo ya je ya dawo babu wata rana ɗaya da ya tsaya ya huta tun da aka yi duniya aka yi wannan ruwa tun lokacin da ya tarihi wanda suka tashi dan adam yana ganin wannan ruwa kuma ruwa ne malam iya ganinka in ya taso yayi sama yayi sama yayi sama sai ka ruga da gudu ka dauka zai halakar da al'umma ne gaba daya kafin ya ƙara so sai ga ya sauka duk mai imani idan ya je wannan guri zai ƙara imani ya yadda da Allah amma wallahi mala a gindin ruwan nan sai gashi an nuna mana wasu bukkoki da gurare wai mutanen garin wai zuwa suke gindin ruwan nan kuma suna bauta wa gunki ba Allah ba mai kwan su bauta wa ubangijin da ya wannan ruwa muka je muka leƙa wani gunkin wallahi malam ka munin abin ka kasa gane ma menene wani dutse ne suka sassaka shi suka kaza sai su rinka zuwa suna hura masa wuta a kansa suna roƙonsa wani kuma fitsari suke a kan shi kowa idan ya zo tsu ya tsula masa fitsari sai kuma ya tsuguna ya roƙe shi abun mamaki malam kafirci bai yi ba wani kuma saboda tsabar dadewa ya gaji ya gaji har ya farke bai da lafiya kenan ya tsage gida biyu ana ta masa faci wannan wani irin Allah ne baya iya kare kanshi to haka mutanen mu suke da ɗabi'a in an ce wani malami ne ko wani waliyi ne ko wani akarmakallahu ne sai a rinka zuwa kabarinsa ana zuwa ana roƙonsa ba a roƙon wani ba Allah ba shi sa Allah ya ce shin sun halicci wani abu ne da za ku roƙe su ba ni ba yaya wanda baya halitta a faman ya khluqu kamar la ya khluq yanzu wanda yake halitta daidai yake da wanda baya halitta yaya za ka zo ka ƙi roƙon mai halitta ka roƙi wanda baya halitta إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا الشيء آية الله يجعل ودن دكوكي كرابا الله با sun iya halittar kuda malam duba kuda duba karancin halittar kuda malam duba sauro waɗanda kuke kira ba Allah ba ko sauro ko kuda ba za su iya halitta ba da za su tari ga baki ɗayansu duk wani mai fasaha duk wani mai basira duk wani mai kwakwalwa da zai zo su haɗa basirarsu da kwakwalwarsu kawai a ce su yi kuda ɗaya a garin mai gatari kuda ɗaya ake so a yi lan yakhluqu dhubaban bas isa su halicci kuda ba walau ijtama'u la wallahi koda za su yi tarayya wallahi ba za su iya halittar kuda ba yanzu dan Allah malam mutumin da bai zai iya halittar kuda ba sai ka zo ka bauta masa duk lokacin da wani ya shiga cikin kunci ya shiga matsi ya kira wani ba Allah ba ya mulanta wa Allah mashin ɗinka ne kana tafiya kar zai faɗi kace shehu wani shehu na ina na sokoto ko jelani wa kailani a'a ba ka yi wa shehun ma adalci ba da ka ji kar ka ce Allah Allah Allah Allah shine idan an shiga damuwa ake kiransa amma shehu ai yana kwance a kabari ka bar shi da abin da yake ji ba ko alheri ko muna kyauta zato amma ba ka masa adalci ba ya baro garin da yake ya zo nan garin mai gatari ya zo ya kare ka daga faduwa ba ka yi wa kanka adalci ba jama'a akwai masu bautar kare kare kare fa wow wow wow wow wow akwai masu bauta masa wasu alade suke bautawa mutanen indiya akwai masu bautawa bujimi sa wanda ake dora masa amalanke a dake shi in bai tabu ba wallahi a wajen wani Allah ne wannan akwai masu bautar rana ranar da tana da Allahn da yake cewa ta taho ta koma yanzu wannan rana ga ta can da safe a gabar take gabar din masallacin nan amma Allah ne ya bata doka tunda aka yi duniya take zuwa ta je ta dawo ta je ta dawo ita ma tana karkashin kulawar Allah wata yana ƙarƙashin kulawar Allah Allah shi yake sa wata ya fito yana ɗan jariri ya ta girma ya ta girma ya ta girma har ya kai ƙarshensa ya ɓuya ya je ya dawo tun da Allah ya duniya wata yake zuwa ya je ya dawo ya je ya dawo kullum fi falakin yasbahun layin wata daban layin rana daban inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هل اتعد أمرني قبعدين الله ني albarkatun ubangijinka sun yawaita rabbul alami na ubangijin talikai yaya za ka zo kana bautawa wani ba shi ba daka jama'a in za ka faɗi ka kira Allah idan ka rasa ka kira Allah in ka samu ka gode wa Allah idan mulki kake nema kama Allah karka kama boka boka boka boka annabin rahama ya ce duk wanda ya je gidan boka sallarsa ta kwana arba'in babu ita hadisin muslim boka boka boka duk wanda ya je wajen boka man ataka hinan au arrafan فصدقه بما يقول ya gaskata shi abin da abin da yake faɗa bagar kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama hakika ya kafirce da abin da Allah ya sauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wallahi boka bai isa baka ba malam ka duba rashin hankali irin na mutanen mu da karancin basira sai mutum yazo yana neman karfin jari da karin arziki wai sai a ce ka kama malamai in ka ji suna cewa kama malamai kama boka kenan wallahi zalunci ne boka ku ce masa malami wallahi boka ba malami bane dan iska ne cikakke kawai bai biyo hanyar malinta ba mushriki matsafi ka ce masa malami amma wai ba wuce wai sai ce wai a tabi wajen malamai kama malamai me malintarsa dan banza ko izu biyar bai haddace ba kawai sai zo shiga rigar malinta kama malamai kama malamai ki kama malamai kishiya ta dame ki kama malamai kama bokaye dai waɗannan ba malamai bane shaidanu ne kawai a cikin al'umma wanda idan ka je wajen su ba imanin ka kake rasawa amma yau matan aure mace a aurar da ita yarinya budurwa aurar da ita sai ka ji wata tsohuwa ta zo to waye kika kama malamai nawa kike da shi kaza kaza kaza kaza sai a tura yarinya ta je ta sayar da kayan ɗakin ta tana ba wani boka yana cinye maƙaryaci azzalimi ɓarawo mayaudari mahandami maha'inci wallahi boka ba zai iya maka komai ba wallahi su sa ka kai tsafi boka ya hana ka sallah wallahi wani bawan Allah ya je neman taimako a wajen wani boka sai ce masa in kana neman biyan bukata ka daina sallar asar wallahi sallar la'asar ya hana shi ya ce za a yi maka aiki amma fa sai ka haƙura da la'asar wani kuma ma an rena shi a zadal asar din ake hada masa wani yaro yake faɗa min a kasuwa yace wallahi malam wa'azin nan naka naji na yadda da shi nace ko ka yadda ko baka yadda ba ya ka yake yace mai gidan mu tun da muke da shi a kasuwa bai taba sallah a zadal asar ba baya yi kuma a gida ma iyalansa sun ce baya yi bincike yayi bincike ashe wurin bokaye ne suka ce masa in kana so arzikin ka ya dawwama ka daina la'asar magariba da la'asar gaba ɗaya a rayuwarka da ka duk abin da za ku yi yana kasuwa za ku tafi sallah sai ce ku je sai kun dawo saboda an ba shi laƙani haka suke wa mutane kai malam ka san sharrin boka boka fa yakan iya sa ka je ka sadu da mahaifiyarka wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba arziki ya je nema yana neman kuɗi yana so ya kuɗi bokan ya ce kai za ka iya kuwa za ka iya kuwa ya ce ba zan yi wa mana ya ce da nauyi fa ya ce to da mahaifiyarka za ka yi zina ga kaza ga kaza mun baka ka daure ka je ka samu mahaifiyarka da daddare sai ka sadu da ita in ka sadu da ita ka gama samun wannan dukiya ko mulki su biyu ne ɗaya ya tafi ya je ya kwankwasa ta buɗe ya ga ce kai me zai ce mata wai ya yi tunani ya ce kai shi ko me yake nema da zai je danna uwarsa ashe yana da imani malam sai ce kai ya haƙura ya ce ai ga wani ya samu kuɗi bai yi wannan ba ga wani ya samu kuɗi bai yi wannan ba ni dan me za a ce in zan samu kuɗi sai na yi zina da mahaifiyata Allah ya asamahu Allah Allah ya kare shi shi ku wancan haka ya rufe ido ya tunkari tsohuwan nan tana baba ni ne fa baba ni ne baba take ce mai baba sai da ya danne ta da ƙarfi ya sadu da ita Allah ya toni asirinsa tana kuka tana ihu ‘yan uwansa suka zo suka kama shi suka yi ta dukansa za su kashe shi da ba don wa'azi nake ba da na faɗi wani abu amma ba zan faɗa ba wannan munin zunubin ya isa to wallahi malam kaɗan daga cikin sharrin boka kenan ya sa ka kafircewa Allah don kana neman duniya ga luwaɗi da neman maza sai a ce da kai in kana son dukiyarka ta dawama ka rinka neman maza da yawa wasu ma masu neman maza lakani ne aka ba su kana shirme lakani aka ba shi da aka an gaya masa idan yana zuwa yana neman maza to dukiyarsa za ta dawama mulkinsa zai dawama da yawa shi yasa zaka ji ana ba da labari manyan mutane a ƙasar nan sai ka ji ana cewa masu neman maza ne sai ka ce me ake samu a ciki wani lakani ne aka bashi naka yan uwana cikatan maganar da nake faɗa shine ku nisanci in kun bar shirka to kuma ku guji boka ku rike gaskiya ba laifi mutum zai iya neman a yi masa addu'a amma ka samu malami mai tsoron Allah ko addu'a za ka ce a yi maka to ana so ka samu malami mai tsoron Allah mai takawa wanda in ya daga hannu kana kyautata zaton Allah zai karba duwasa ba kazami ba malam da yawa daga cikin bokaye wallahi ko sallar juma'a ban sai da yawa akwai bokan da wallahi kan salawat baya yi wani bokan fa wai ka tashi kai kana attajiri mai hali wai kana neman kuɗi ko kana neman mulki wai sai ka je wajen mutumin da yana cikin gidan karafa ka gan shi yana cikin datti da ƙazanta ya ɓata bakinsa da goro da gangan ya riƙa wani zabgegen carbi matsiyaci ka fa fi shi wadata in fa ya gama maka aikin fa in ka ɗauki dubu biyar ka bashi fa sai ya ta godiya ah in har yana samar da kuɗi me yasa bai samar wa kanshi ba idan har yana samar da mulki to me yasa bai samar wa kansa mulkin ba yaya za ka zo kana neman waya ba ya maka hanyar kuɗi kuma shi ba da kuɗin akwai rashin hankalin da ya wuce wannan yanzu mace wai sai ta je wai wai tana neman boka wai ya ba ta wai matsayi a wajen mijinta ka san me suke da su zina bincike yanzu ya tabbatar man daga cikin mutanen da suka kowa barna da matan mutane akwai bokaye wallahi malam duk mace idan ta je neman taimako wajensa da ya ga tana da ɗan dama dama sai ya samu yadda zai sadu da ita wani bokan ma kuturu ne kuturu akramakumullah ta yadda ya sadu da ita don ta samu biyan bukata ta mallake ka kai kana nan ka bude ido ka yaye baki ta zo tana maka barbade a cikin abincinka wani ya zo za a zuba mai abinci can bata kula ba sai ya ga tana ta haka tana ta karkadawa tana ta karkadawa ashe shekaran jiya ta je wajen bokanta ya ba ta barbade za a barbada da yawa maza ana musu barbade ka zo kai ta ɗiban miyar kuɓewa sharaf kana kwasa an gama barbade ka shirme shine wani ya ce tab ai malam ka gani nan matata ni da na fara tuhumanta ni ba na cin abinci sai tare da ita duk abin da ta kawo tare za mu ci duk da ta kawo abinci ta ce wallahi na koshi sai ce ni ma na koshi na koshi yace yace ma kira ce za ta je ta barbade ka mata malam akwai matar dafa wannan harkar bokayen malam lacca ya kamata a yi mai zaman kanta a kanta akwai matar da gidan boka ta je ta ce bokan ya ce to hajiya in dai ana so a abin na aikin da wahala amma dai sai an duba an gani ta ce ba komai za a yi ya ce kuɗi ta ce ba ta ce kuɗi ne ya ce ba matsalar kuɗi ba ne ba matsalar kuɗi ba ne to me a yi min bayani zan yi ka san me yace mata yace dole maganin bai zai ba sai ya sadu da ita yace rubutu ne zai yi a gabansa a jikin azzakarinsa zai yi rubutun sha zai rubuta qur'ani wasu ayoyi zai rubuta kuma ana so lakanin maganin sai dai ya bushe a cikin farjinta gajeren tunani irin matanmu ta ce ba komai ai sau ɗaya ne ko yace eh sai da ya sadu da ita kuma aka zo ya yi ɓarnar da ita kuma bata samu biyan bukata ba ta zo da kanta take faɗa yanzu akwai bala'in da ya wuce wannan mace ta bada mutuncinta wa boka don neman ta mallake mijinta saboda banza ce ke saboda baki da basira saboda baki da tunani saboda baki san ya kamata ba ki bada mutuncin ki wai ga wani boka wai don neman biyan bukata ke wace irin mata ce wannan daka dan Allah ku kiyaye shi yasa duk mutumin da ya bar matarsa sakakai baya sa ido kuma fa mata da kake gani ko kawai ka'ida a sa ido a kansu magana a ai na yadda da ita a a za ta iya zuwa dare dai kawarta ta canja mata tunani kana shirme za ta iya zuwa wata kanwar mahaifiyarta ta canja mata tunani kana nan kana zaman iska kana gadara ai tana da imani tana da ka yadda da matarka to ka yadda da kawayenta ka yadda da matarka ka yadda da kanwar uwarta ka yadda da matarka ka yadda da kaza zuwa za ta gaya wa kawayenta ni fa wallahi baban ummi ya fara canja mun ni yanzu ma na gama baya saurare na wallahi kaza tace sai a ce mata banza ke an ce miki mata yanzu suna zama ne basu nemi agaji ba basu nemi taimako ba kina shirme ki je ki kama malamai kina shirme to yanzu ya za a yi kawai sai a dora ta a layi da kudin aljihunka za ta je gudan bokan kana nan kana wani baccin safe iska ka je ka zuba yan dubu ɗaya kashi ta kwashe dubu uku dubu hudu baka sani ba ta je wajen boka wallahi malam ai na faɗa na maimaita su ce ba haka bane ba mana mata da boka sai wanda Allah ya tsare idan suna baka labarin yadda suke zuwa gidayen boka yan nan wallahi hankalinka zai tashi kuma wallahi malam ba matan malamai ko matan wani ahlus sunna ko matan waye dukan su sai wanda Allah ya kubutar kawai wata za ta nuna maka imani hijabi niqabi tsoron Allah amma wallahi da ta shiga matsi can take tafiya saboda a mallake ka ko saboda a mallake dukiyarka saboda kaza akwai matar da ba haya ta sa wa mijinta ba haya lakanin da aka bata aka ce ki je ki yi dan kashin ki in kin yi ki dan kwakwali kadan haka ki sa mai amiyar kubewa mai yauki haka aka shimfide masa kashi a cikin a cikin miyarsa kaga kaga malamu ne kada ka yi ce kai bai yi ba wallahi tallahi mutumin ka yazo malam yana sharbar miyar kube ya zo da yunwa gauraya gauraya yana ɗiba a ɗiba yana kwasa sai da ya zo ƙarshen kwano da ya yi wata loma ya zuba ya tauna sai ji nyama nyama nyama ya ce kai wannan daddawa ce ba ta narke ba ko ya aka yi ya tsaya ya duba ya gani kawai malam ashe kashi ne ya ce me ya kawo kashi nan ta ce ba wani boye-boye kai nake so na mallaka kuma kashi na ne kuma kaci akwai wadda ta sa wa mijinta ita kuma saboda kiyayya ta kashe shi kusar fomeka irin kusa ta fomeka ta kabe din nan ta tuka mai tuwon masara da shi wannan na san shi shi da kansa ya zo yake gaya mu malam ana baka labarin mata mata mata akwai wanda ta je bakin ɗakinsa ta tona tayil tayil na ƙofar ɗakinsa baya nan bai sani ba ta je ta karɓo maganin mallakan a wajen bokaye yana magana ne akan illar boka da aka ta karɓo maganin ta ɗage mai tayil ɗin nan ta sa masa malamin bokan ya ce mata yana tsallakawa kin gama da shi malam ya za a ka gane yanzu tayil ɗin da yake ne ya za a ka gane ma'aikaci ta nemo ƙwararre ta ce ko nawa ne zan biya ka zuba mun wannan layin aka zuba ya ta tsallaka yana ƙetarawa sai abubuwa suka canza kawai da ta ce zo sai ce ga na hajiya ina zuwa kaga mutum kafin ya dawo yana kira kafin ya dawo hajiya kuna lafiya ya gaji za a taho da wani abun ne ka ji fa ba fa cewa ta ya taho da wani abu ba amma tambaya me za a taho muku da shi ire ake so a taho da shi ko naman kaza ko kaza wani abun za a taho da shi ne a gigice da abin da aka ce kawo sai ya kawo ba wai dan Allah bane an sallama shi an gama da shi a raba shi da uwarsa da ta haife shi ya bi matarsa a raba shi da ubansa ya bi matarsa a raba shi da ƴaƴansa ya bi matarsa kaɗan daga cikin illar bokaye kenan da haka ku sa ido akan matanku kuma ku yi nisanci irin waɗannan bokaye mun sha faɗa muna maimaitawa samuwar boka a cikin unguwa wallahi haɗarin samuwar boka a cikin unguwa billahi azimu gwanda samuwar ɗan fashi da makami saboda me shi dan fashi da makami fa dukiyarka zai karba boka kuma imanin ka zai raba ka da shi da haka duk inda boka yake to bai kamata a kyale shi ya zauna ba a musuluntar da shi ya musulunta ya gane ko kuma ya bar wurin Allah ya ganar da mu Allah ya dora mu akan daidai ku hakuri muna kan hanya ne ko a gida kuke ga AC ga masallaci ga iska kuna sha kun dawo kan tudu muku za mu hau hanya muna muku addu'a mutane mai gatari Allah shi muku albarka Allah ya ƙara son addini a wannan gari kuma Allah ya zauna da ku lafiya Allah taimaki musulunci da musulmai ya kuma taimaka wa da'awa ai mana hakuri babu tambayoyi insha Allah ta'ala zamu wuce zamu hau hanya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi